أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da rahamarsa da kuma ƙaddarawarsa ya ƙaddari haɗuwarmu a cikin wannan masallaci na sabuwar tifi a yau litinin sha shida ga watan da thani hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da tara ga watan januwari 2023 domin ci gaba da karatu da muke yi a wannan littafi mai tarin albarka wato littafi mai suna la ilaha illallah wallafar babban malami abu abdullah muhammad bin sa'id rislan littafin da ya tattaro ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah da sharuɗanta da kuma abubuwan da suke warware ta da kuma wani ɓangare na falalolinta muna roƙon ubangiji ta'ala mawallafin wannan littafin Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka mu kuma ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta Allah maɗaukakin sarki ya sa karatun da muke ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba kakaninmu da iyaye yayu da kannai malamanmu duk wanda suka riga mu rasuwa ubangiji ta'ala ya kai haske makwancinsu mu da muke raye kuma allah ya ba mu ikon aiki da ararran da ya ba mu zuwa ga ayyuka na alkhairi a satin da ya wuce shine darasi na biyu da muka yi a wannan littafin daga farawa yau kuma insha allahu shi zai zama darasi na uku da taimakon ubangiji ta'ala kuma muna nan a muƙaddimar littafin ta farko muƙaddima ta farko ta littafin domin ya yi shi a babin muƙaddima guda biyu ya masa muna nan kuma a shafi na shida insha Allahu paragraf na ƙarshe za mu tashi a kai haka ne ko mun tsaya a ƙarshen da mala ya kawo mana ayan da ke cikin suratul baƙara aya ta ɗari biyu da hamsin da shida inda Allah yake ce faman yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wuthqa duk wanda ya kafirce wa dagutu yayi riko da Allah ya kafirce wa dagutu kuma sai ya imani da Allah to malam yace hakika yayi riko da kakkarfar igiya wanda lan fi sama laha babu yankewa gareta kamar yadda muka ji a baya malamai sun yi bayanin in an ce ɗagutu shine duk wani abun da aka bauta masa ko ake bauta masa wanda ba Allah ba kuma ya yarda da wannan bautar da ake masa to sunansa ɗagutu kar hankalinmu kaɗai ya tafi akan gumaka da aka sassaƙa a wancan lokacin su kaɗai ake nufi ɗagutu ko ma waye a yau ko da mutum ne ɗan uwanka in da ka ɗauki wani nau'i na ibada ka aikata masa sannan kuma ya ji daɗin hakan ya ɗauka girmamawa ne bai hana ka wannan aikin da kai na bauta gare shi ba to shi ma ya amsa sunan ɗagutu allah ya tsare mu malam ya ce wa qad bayyana subhanahu wa ta'ala haƙiƙa allah maɗaukakin sarki tsarki ya tabbata gare shi ya bayyana cewar anna man wahadahu lallai duk wanda ya kadaita shi wa qadi bayyana hakika ya bayyana waye ya bayyana subhanahu wata'ala Allah wanda tsarki ya tabbata gare shi kuma ya daukaka ya bayyana cewar anna man wahadahu lallai duk wanda ya kadaita shi wa akhlasa al-ibadata lahu kuma ya tsarkake bauta gare shi wa akhlasal ibadata lahu kuma ya tsarkake bauta gare shi ga shi Allah madaukake sarki din bi ma'ana ya tsarkake bautarsa baya nufin kowa da bautar da yake sai Allah madaukakin sarki domin ana iya samun mutum yayi bauta ya ɗauko wani nau'i daga cikin nau'ikan bauta yana aikata shi kuma a lokaci guda yana yi kuma wa wani Allah ba allah ba aiki ne na ibada yana yin ibadar kuma a lokaci guda yana haɗawa da mai ƙoƙarin birge wani ɗan adam ko ƙoƙarin faranta ran wani ɗan adam to Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewar lallai duk wanda ya kaɗaita shi ya tsarkake bautarsa ta zama tsantsa don shi kaɗai ya yi ta walam ya hulito imanahu bishirkin bai cuɗanya imaninsa da shirka ba walam ya hulito imana kuma bai cuɗanya imanin nasa da shirka ba shirka shine haɗa Allah ɗin da wani lokacin da yake aiki na ibadan Allah yake nufi kuma lokaci guda yana nufin gamsar da wata halittar da ba Allah ba to idan mutum bai yi haka ba Mala ya ce mana Allah ya yi bayanin cewar kana minal aminina fid duniya wal akhira. Allah ya bayyana cewar lalle mutum ya kasance daga cikin amintattu a nan duniya da kuma lahira. Ina ma'anar haka duk wanda ya tsinci kansa akan tauhidi, kadaita Allah, tsarkake bautarsa domin Allah, to zai tsinci kansa daga cikin masu amintuwa a nan gidan duniya da kuma lahira. Akwai abin da ya fi wa mutum wannan ne a duniya da lahira? ai na ga mutum ya riga ya tsallake a ce a duniya Allah ya sa ma amintuwa a zuciyarka ka zama cikin aminci haka kuma a lahira wanda ya zamto haka a lahira ina ne masa? aljanna ce Allah ya samu kasance cikin masu kadaita Allah za ka fahimci cewar samun amintuwa ba karamin abu ba ne ba sai ka kwatanta da abubuwan da yake faruwa na yau da gobe na yau da gobe misali a kwanakin baya a kwanakin baya za mu ji kusan yankuna da yawa na kasashen najeriya akwai yankunan da kullum gari ya bacci ma ba a yinsa mai kyau ana cikin mai fargabar kaza zai iya faruwa kaza zai iya faruwa kaza zai iya faruwa a lokacin da kai da baka yankin za ka gane cewar ni'imar ba za ma ka gane ta ba kamar a ce ka tsinci kanka kaje ka yi tafiya ɗaya daga cikin irin waɗannan yankunan kwana ɗaya kacal in kai ka dawo za ka gane cewar samun amintuwa fa ba abin da ya kai shi ba abin da ya kai shi ina jin a zo a ce za a yi albashi kana aikin albashi kana aikin albashi a ce to fa wannan watan fa an ce rabi ma'aikatan ɓangaren ku rabi ne za su samu albashi rabi ba za su samu ba yaya zuciyarka kuma ba a ware suwaye za su samu suwaye ba za su samu ba kaga kullum kana cikin fargaban kana cikin masu samu ko kuma kana cikin waɗanda ba za su samu ba ana fara albashi kawai sai ka samu naka sai ka ji ya shigo yanzu ka samu amintuwa daga fargabar me ba za ka samu wannan matsalar ba ko baka cikin masu matsala dan Allah muna tare ko jarabawa ce a makaranta aka ce an yi sai aka ce tab jarabawa nan an faɗi fa rugugu sai kaga wanda kake tsammanin ya fi ka ƙoƙari wata kilma a wurinsu kaɗan kwakwafo su abubuwa yana fara karɓo tasa sai kaga ya faɗi yaya zuciyarka za ta buga ka saddakar ai kana karɓan taka kawai sai kaga kiliyafas kai kuma ka tsallake wannan samun amintuwar to ka kwatanta shi duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da tauhidi tsarkake ibada domin Allah to a nan gidan duniyan Allah yakan sa masa amintuwa daga dukkan komai ne fa a cikin duniyar kanta duk wani abu da zai zama na barazana na ɗaga hankalin al'umma na tashin hankali wa mutane ya sa su cikin wani yanayi to kai da taimakon Allah wannan ibadar da ka tsarkake ta don Allah sai Allah ya cire ma ita baka shakkar komai baka shakkar komai sai wani ya tara rabin dukiyar da ka tara kai taka taninka tasa amma sai ya kwanta yana tafar gaban barayi yana tafar gaban yan fashi yana tafar gaban yan kidnapping in Allah ya sa ka rike Allah sai ka zama kaninka tasa ninki ninki da yawa ma sai ka kwanta kai baccinka hankalinka a kwance ka san kawai komai na Allah ne yadda ka tsarkake bautarka ga Allah sai Allah ya baka nutsuwa da amintuwar babu wanda ya isa ya zo ya taba dukiyarka sai in dama rubutacciya ce ba taka bace in ya zo kuma iya wace ba taka nan ba zai kwasa ya tafi sai ka samu kwanciyar hankali Allah ya azurta mu da ikhlasi da tauhidi sannan kuma a lahira lokacin da ake cikin fargaban kaza kaza to kai kan baka da wata rashin amintuwa kana cike da amintuwa ne na cewar me makomarka aljanna ce in Allah madaukakin sarki ya so Allah ya azurta mu da tsarkake ibada domin sa mala yace sannan kuma almuhtadina ila siratil mustaqim sannan kuma mutum zai kasance cikin almuhtadina waɗanda suke shiryayyu ila siratil mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici zuwa hanya madaidaiciya qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace mala yana mara ayan qur'ani akan wannan bayanin da yayi ko wannan sharhi da yayi na tauhidi din ko bayanin da Allah madaukakin sarki yayi yace allazina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون dan karka ɗauka wannan bayanin da malam yayi da kayi yayi sai ce a'a ga faɗin Allah maɗaukakin sarki can a cikin alƙur'ani suratul an'am aya ta nawa 82 ubangiji ta'ala ce allazina amanu waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin kuma ba su cuɗanya imaninsu da wani zalunci ba sun yi imani ba su cakuɗa imanin da zalunci ba ula'ika lahumul amnu ubangiji ta'ala ce masu wannan siffar suna da amintuwa lahumul amnu bi ma'ana amintuwa tasu ce 'yan gida ne game da aminci wahum muhtaduna kuma su ne shiryayyu kuma su ɗin shiryayyu ne Allah ya sa muna tare kaga malam ya fassara ko wannan ayar ta yi bayanin wannan bayanin da aka yi mana a sama waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin basu cuɗanya imaninsu da zalunci ba ula'ika lahumul amnu waɗannan su ne masu amintuwa wa hum muhtaduna kuma su ne shiryayyu suratul an'am aya ta 82 mala yace ai allazina akhlasul ibadata lahu wanda suka yi imanin bi ma'ana allazina akhlasul ibadata lahu wahdahu waɗanda suka tsarkake ibada gare shi shiwa Allahu tabaraka wa ta'ala wahdahu shi shi kadai walam ya khulitu imanahum kuma ba su cuɗanya imanin nasu da suka yi da Allah ba bi shirkin da yin shirka ba wahum bi zalika kuma su da wannan imanin nasu muwahiduna lillahi suna masu kadaitawa ga Allah ta'ala wahum bi zalika muwahiduna lillahi ta'ala suna masu kadaitawa ga Allah madaukakin sarki da kuma wannan imanin nasu Allah ya sa muna tare kenan za a samu wanda zai ce ya yi imani amma kuma yana cuɗanya imanin da wasu abubuwan da suke sun ci karo da kaɗaita Allah maɗaukakin sarki ban san ko muna tare ba wani yana nan mai imanin ne mai sallah ne mai kaza ne amma kuma rabi da rabi yana tunanin Allah zai iya masa yana tunanin kuma Allah ba zai iya masa ba ban san ko mun fahimci gabar ba akwai wanda duk wani motsi da dai na rayuwa wallahi akwai abubuwan da aka dora shi akai in dai kaga abun bai yi ba to wannan abun ne bai yi ba a babin misali wata rana mun tafi Kano mun je shiga Kano aka tsare ake ce ana shara ranar wai akwai ina jin duk ƙarshen wata suna shara sai aka ce sai an gama shara sai a shiga to akwai mofol a gurin haka da ya zo ya sa layi aka sami irin jama'a ta tarin nan musu suna jin su da su tsallaka sai ya zo ya jala ya ce duk wanda ya tsallaka wallahi sai ya harbe shi yana rantsuwa ce sai ya harbe shi sai aka samu wani daga cikin direbobin mai yake ce kai ya ce malam ban ɗauka hanyar mu da a samu wannan lalacewar ba ne ya ce yanzu a hanyar lagos ya ka ɗura wa soja zagi ba ma mofol ba ka ɗura masa zagi ka caccake shi hankalinka a kwance bai isa ya tamka maka ba ya ce wallahi da na san nan da a samu wannan matsalan da na taho da layata wannan bai isa ya ce min komai ba ya ce kuma wallahi ba abin da harbinsa da yabin na ce kai na rantse da Allah kuma ba za ta hana ya harbe ka ba ya ce wallahi malam da na zo da ita harbin ba zai ci ba na ce Allah ya ce wallahi ba zai ci ba direbanmu ne fa na ningi ya ce wallahi da ya zo da layin nan da zai tsallaka ya ga gudun ruwansa zai harbe shi kuma me za ta yi ba abin da za ta yi malam ya ce mun saba fa hanyar lagos mu nan ai ba ma kallon su ma a komai me ya faru an ɗaura imanin nasa a jikin me wannan layar don haka in dai da wannan layar babu wani abu da zai same shi a yadda shi aka ɗora shi a kai kuma musulmi ne da a tsaya a yi sallah tare wasu abubuwa na imani zai aikata to na daga cikin kurakurai ko abubuwan da suke iya kai mutum zuwa ga halaka wallahi tallahi rikon Allah ko ya fi komai samar da kwanciyar hankali a duniya kaga idan da Allah ya rike fa a gurin kuma za a wayi gari a ce yau ba Allah a hanyar ya ce da na sani da na taho da Allah inda Allah ya rike ko ina ya shiga suna tare da Allahnsa ya san babu abin da zai same shi face rubutacce ne daga Allah Allah maɗaukakin sarki ya ganar da mu mun yi ta yi fa kafin ba an bai ma karɓa ba dai har muka rauci iya ganin fa eh mun jima ɗin ma har da yake dogon ba dogon zango muka yi ba muna sauka kuma a tasha kowa yi uzurinsa ni na shiga kasuwa shi ya tsaya wannan dinsa amma dai bai yadda ba saboda shi tana masa yana gani to kuma ai mun manta ne ko masu maganin asibiti ma ai sukan ce mafi kaso da yawa daga cikin magani belief ne yadda ne yadda ne a kowanda yana zuwa yana mura ana ba shi mai suke cewa mai 'ya'yan nan kawai za ta ce a bani mai 'ya'ya ta san tana sha kawai shi kenan ta da gargaza murarta ta wulakanta mura ta kore ta wata kuma ana ce mata mai 'ya'ya da ta ce baya mun komai saboda ta yi imanin baya mata komai ita waccar fa duk abin da in da ka kawo maganin da ya fi mai ‘ya'ya aiki a mura ba zai mata ba saboda shi wannan ta yadda da shi za a iya siyowa mata mai da yaro mai ‘ya'yan nan wani fa sai ana kawo sai ce ina ana kawo call free ya ce to ya sai yanzu dai wulakanta murarsa yanzu dai kore ta kowa belief imani da abin ina tuna can shekarun baya da aka yi wa'azi a nan garin ina ga ko na jiha ne ko na wani abu mai kama da wannan akwai ɗaya daga cikin malaman jiha ko na ƙasan da ya ba da labarin wani malami a nan garin irin masu ba da maganin nan ya ce mata ce tana zuwa wajen wani malami shi ma ashe miji yana zuwa duk suna zuwa gurinsa ita ba ta sani ba duk suna kewayawa to tun da ya fi kusa da mijin suna hira sai yake ga masa fa gashi gashi gashi kullum a bata maganin da za ta mallake shi za ta mallake shi za ta mallake shi ya ce tofa yau ta zo da babban aiki ta ce kawai a kashe ka a kashe ce aikin fa da zunubi fa ta ce ta ɗauka in in fa ta ce ce ta je ta yi nazari ya ba ta kwanaki wanda suka halarci wa'azin za su tuna ya ba ta kwanaki ya ce kai kuma ka zo da wuri kafin ta zo mijin ya zo a gabansa ya ebi ina jin ƙasa ya ce ko ɗaurin wani abu dai haka a gabansa ya ɗaura ya ce wannan zan ba ta ta zo suka gaisa ya ce da ki iya ɗauka zunubi fa ta ce ta ta ɗauka ya ce wannan kawai ki sai nono ki zuba masa ya sha an gama ta caske kudinsa ta bashi tana tafiya mai gidanta ya fito suka kashe hannu ya ce zan je yi to ya san yaudarar ta aka yi abinda a gabansa aka yi ɗan ƙasar aka ɗaure eh shi yana ɓoye duk yana kallon me aka yi a idansa aka yi komai ya ce sai na koma ta ban zan sha sai na sha na ƙoshi in tsinke ta da mari in sake ta amma ita ta tafi da me yaƙinin in ta sa masa ya sha zai mutu ta imani da hakan ta yadda da hakan ya ce abin da ya faru zata tafi ya ce kawai yana zuwa ta tare shi da fara'a da komai da murmushin da da ba a masa ma ce nono ne na taho na gani kaza kaza mai nono na san kana sha'awar nono na saya maka kaza kaza kaza ce a zuciyarsa da yana ta dariya zuci ya zage yana buɗe nono da niyyar zai sha kuma yana kallon yadda zai zaman inda zai bashi position mai kyau da zai tsinke ta da mari in ya gama yadda data da ku yadda yake so yana kurban nono yana kurban nono yana kurban nono kuma yanke jiki ya mutu ta yi imanin ya sha zai mutu ce kuma hakan ya faru ya yanke jiki ya mutu wannan kasar da da aka iba a gabansa aka bashi malam kuma ya shiga tashin hankali daga ƙarshe fa malamin ne mai fitar da abun ya gano kawai abun bayinsu ba ne imanin da masu zuwa gurinsu suke yi shi yake jawo abun yake aiki shi yake jawo abun yake tasiri haka idan ka samu kyakkyawan imani da Allah ya ƙini da Allah wallahi kafi ƙarfin kowa a duniya in za a tari gabaki ɗaya fa wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak in duniya ce za ta haɗu wallahi ta ƙulla cewar sai ka samu wani abu na arziki ko na ci gaba wallahi tallahi ba zai yi ba sai dai dama Allah ya riga rubuta wannan din zaka same shi in kuwa Allah ya rubuta zaka samu to da kabu waccar hanyar da karkabi wallahi sai ya tarar da kai haka in duniya za ta haɗu ba za ka samu ba ba a son ka ba za ka yi ba in Allah ya rubuta za ka yi sai ka yi haka kawai rubutu ne na Allah Allah ya azurta mu da tauhidi da shi na haka malam ya ce duk wanda wannan ayar shine ay allazina akhlasul ibadata la suka tsarkake bautar su ga shi Allah madaukakin sarki wahdahu shi kadai walam yakhlitu imanahum bi shirkin basu cudanya imanin su da shirka ba ai ayira ce bi zulmin ko shi mala yana fassara aya ce bi zulmin bi shirkin bi ma'ana bi zulmin din nan da shirka wa hum bi zalika muwahhiduna lillahi ta'ala kuma da hakan suna masu kadaitawa ga Allah madaukakin sarki sai mala ya ce kalmar allabusu din nan shine wallabusu da ya ce walam yalbisu ba su cuɗanya ba ce allabusu shine alkhaltu alkhaltu shine cuɗanyawa allabusu yani alkhaltu cuɗanyawa wa zulmu huna zalunci anan da ya ce walam yalbisu imanahum bi zulmin ba su cuɗanya imaninsu da zalunci ba ya ce wa zulmu huna zaluncin a nan shi ne a shirku shi ne shirka da Allah maɗaukakin sarki waɗanda suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu da shirka ba kenan muna tare ba su cuɗanya imaninsu da shirka ba to a nan gidan duniya Allah zai sa musu nutsuwa amintuwa sannan kuma a lahira ma haka suna cikin amintuwa sannan kuma su ne shiryayyu Allah ya sanya mu cikinsu mala ya ce fa'an abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu kal an karɓo daga abdullahi ɗan mas'ud yaddar Allah ta tabbata gare shi ya ce fa'an abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu kal an karɓo daga abdullahi ɗan mas'ud yaddar Allah ta tabbata gare shi ya ce lamma nazalat yayin da ta sauka lamma nazalat yayin da ta sauka wace ce wannan ayar allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin yayin da ayar nan ta sauka qulna muka ce injiwa abdullahi dan mas'ud sahabi ne na manzon Allah ai da aka saukar manzon Allah ayar yace kulna sai muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ayyuna waye daga cikinmu kuma lam yadhlim nafsahu bai zalunci kansa ba Allah ya sa muna tare waɗanda suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu da zalunci ba to lalle su ne masu amintuwa a nan duniya da lahira kuma su ne shiryayyu ya ce sai suka fara zargin kansu to mu waye kuma bai zalunci kansa ba a cikinmu ayyuna waye daga cikinmu lam ya zulim nafsahu bai zalunci kansa ba kuma don allah mun kalli wani saƙo a nan ɗabi'a ta sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce ɗabi'a ta duk mutumin kirki wanda Allah ya sa yana da rabo duk lokacin da ya ji ana maganar wani laifi ya fara tuhumar kansa kawai a matakin farko da kaji yanzu an ɗau nasiha ana yi akan sata ka fara tuhumar kanka ta yiwu da kai ake wannan satar ka yi ta nazarin ka taɓa yin sata lokaci kaza ka yi lokaci ka tuno kawai ka fara tuhumar da kai ake yi karatun ya za a yi ka tuba ya za a yi ka gyara wannan shine ɗabi'a ta mai so ya kubuta a lahira da an ɗauko nasiha a kan zuna kai dai iya tunaninka baka taɓa ba amma ka ji kamar da kai ake yanzu na haka kai ta nazarin tayu fa na taɓa yi ma a baya sai ka ji ya za ka gyara ya za ka tuba wa Allah haka sahabban manzon Allah suke da an faɗi laifi kawai manzon Allah fa bai kira suna ba ya ce laifi kaza laifi kaza kowa sai ya dinga tuhumar tayu ma ayan nan da shi ake shine mai laifin ya za a yi ya kubuta daga cikin masu aikatawa kun ga da aka saukar da ayar sai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ayyuna waye kuma daga cikinmu lam yadhlim nafsa bai zalunci kansa ba mu muna ga ai kowa a cikinmu ya zalunci kansa dan Allah muna tare qala sai manzon Allah yace laisa kama taqulun al'amarin ba kamar yadda kuke faɗa yake ba a wata ruwaya ce fa har ya shiga gida ya bar su suna ta wannan jimamun ta fa wannan yana ta shi da fai zalunci kansa wannan ma iya tunanin shi ne to ga aya dai tana magana a kansa kenan kaga shi baya daga cikin amintattu a duniya da lahira baya cikin shiryayyu tun daga sharaɗin ayar yayi imani da Allah kuma bai cuɗanya imaninsa da zalunci ba sai manzon Allah ya ce laisa kama taqulun ba kamar yadda kuke faɗa bane kuke ɗauka na wani zalunci bane a'a sai ya ce musu alam tasma'u ila qawli luqmana libnihi ashe ba ku ji ba zuwa ga fadin Allah ba ku saurari fadin Allah ba da yake ba da kisan luqman da yake gaya wa ɗansa alam tasma'u ashe ba ku ji ba ko ba ku saurara ba ila qawli luqmana zuwa ga fadin luqman libnihi ga ɗansa ba ku saurari wannan fadin ba ne mai lukuman yake cewa ɗansa a suratul lukuman aya ta sha uku ya ce ya bunayya la tushrik billah yana masa wasu yake ce ya kai ɗanɗana kar ka yi shirka da Allah la tushrik billah kar ka yi shirka da Allah me yasa inna shirka domin lallai shirka la zulmun zalunci ne azimun mai girma kaga me aka yi anan tafsirul qur'an bil qur'an kenan sai ya fassara musu wannan ayar da ayar da take cikin suratul luqman da take cikin suratu luqman in na samu irin wannan gabar nakan ce yan uwana masu hadda a rike ta da gaske ka rike ta da gaske da gasken lokacin da ka tashi tafsirin alqur'ani zaka ji kana yin sa cikin nutsuwa cikin nishadi in Allah ya sa da haddan Qur'ani a kanka ko ba doka da ce ba ko rabi ne to kana ɗauko aya zaka ji kawai ga wacce ta fassara wannan ayar a can ga wata can a can sai ya taimaka maka babu son zuciyar da zaka shigar a cikin tafsirinka amma idan kanka babu hadda ko kai ta figi-figi dama kuma babu wasu hadisan annabi da za su mara maka sai kai ta ɗaukowa a ganinka eh in kana kan fahimtar kaza ne sai kai ta kokarin ayoyin sai ka fassara su sun tafi irin fahimtar da kake kai ban san ko muna tare ba idan dan izala ne yayi kokarin murda ayoyin sai sun fito yaya a fahimci izala suke nufi idan dan dariƙa ne fa su koma a fahimci me ake nufi dariƙa idan dan shi'a ne murde su su koma me shi'a Allah yake nufi da ayoyin haka abun yake dan Allah muna tare amma idan da nasoshin Qur'anin ayoyin akan ka me Allah yake nufi yake tafi ɗaya surar me Allah yake nufi yake tafi ɗaya surar yake tsamo sai ka kubuta a wajen Allah madaukakin sarki ya rage sun dace da abin da kake kai na ƙungiyarka alhamdulillah haka ne sai ya ƙara ma ƙwarin gwiwa akan abin da kake kai na ƙungiyarka ka tafi a kai ba su dace da abin da kake kai na ƙungiyarka ba sai ka canza na ƙungiyarka sai koma na Allah da manzonsa sai ƙungiyarka ta samu karɓuwa a wajen Allah da manzonsa Allah ya datar da mu ya ce musu inna shirka la zulmun azim wannan ayar ita Allah yake nufi ba wai yana nufin wani zalunci na daban ba a'a shirka yake nufi suratul luqman aya ta sha uku rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadithin yana nan hadithi na dubu uku da ɗari ɗaya da tamanin da ɗaya kowa zai je duba nasa ya ga nambar daidai ne da wanda malam ya yi amfani da shi sannan kuma muslim har ila al-bukharin hadisi na dubu uku da ɗari biyu da arba'in da shida idan ka duba bukhari hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da arba'in da ɗaya da kuma na dubu uku da ɗari biyu da arba'in da shida na dubu uku da ɗari ɗaya da tamanin da ɗaya mene ce allah ya fi mun na kuskuren harshe ba dubu uku da ɗari ɗaya da tamanin da ɗaya da kuma na dubu uku da ɗari biyu da arba'in da shida du a sayul bukhari sannan kuma wa muslim muslim ma ya rawaito shi shi kuma hadisi na nawa ɗari ɗaya da 24 kowa sai ya duba nasa ya ga wanda ya malam bugun malam irin nasa ne sai ya ji alhamdulillah ya samu haske Allah ya samu na tare ina ga za mu tsaya mun samu kan gaba ko Allah ya sanya albarka a cikin abin da muka karanta za mu tashi wa laqad bayyanat kalimatu tauhid tauhida a'zama bayanin wa akmalah Allah ya sanya albarka a cikin abin da muka karanta akwai matsala babu matsala sai Allah ya kai mu sati na gaba nas'alullahi alkarim almannan an yi hadiya